أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما قوة الرجل hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wadda ta yi daidai da biyar ga watan uku shekara ta 2020 miladiya a bayan da muka samu haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan mu'assasa mai suna mu'assasatu salafiya da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta gandun albasa a cikin wannan gari namu mai albarka cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin sunnamul usul littafi ne wallafar babban malami hafiz alhakami rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na shida a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karasa karatu ne a ɗaya daga cikin nau'o'i guda biyu ko kashe-kashen tauhidi da malam ya kawo mana wanda mun karanta kashin farko wato tauhidu ifbatu wujudillahi ta'ala ta hanyar sufofin Allah da aikace-aikacensa subhanahu wa ta'ala inda muka karanta tun daga kan baiti na 60 wa qadarawat thiqatu ala khairil mala bi annahu azza wa jalla wa ala kuma muka kai har zuwa ƙarshen wannan babi falaisa ba'da za ko falaisa ba'da raddi zatti biyani mithqalu zarratin min al-iman wanda zamu shiga gaba ta biyu daga cikin nau'o'i guda biyu na tauhidi masu matukar muhimmanci da malam ya kawo a cikin wannan littafi mai albarka da haka tsaye malam ya ce fasulun fi bayanin nau'in thani minar tauhid ya ce fasali da zai yi bayani akan nau'i na biyu na tauhidi wa huwa tauhidun dalab wal asdi wanda wannan tauhidi shine tauhidin al nema wal qasdi da nufi wa annahu kuma hakika shi wannan tauhidin huwa ma'ana la ilaha illallah shi ne yake kunshe ko yake dauke da ma'anar la ilaha illallah wannan shi ne kamar unwanin da malam ya yi babu da aka za mu karanta baitukan da suke ciki insha Allah malai ke cewa bismillahir rahmanir rahim هذا وثاني نوعي التوحيد هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نفس الكتاب وصفوا وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها ما ليتي هذا wadan haza ismul ishara din ila ma taqaddama ma'ana haza yana yin bayani ne zuwa ga abin da ya gabata min tahqiqin nau'il awwal min nau'ai tauhid ma'ana na tabbatar da nau'i na farko daga cikin nau'o'in tauhidi ma'ana haza duk bayanin da suka gabata a baya duk suna magana ne akan nau'i na farko na tauhidi وثاني نوعي التوحيد نبي nau'ikan nan guda biyu na tauhidi to na biyunsu shine ifradu rabbil arsh wato ɗayanta ubangijin al'arshi an nadidi gabarin kishiya an ta'budallaha shine ka bautata wa Allah ilahan wahida halin kasancewarsa abin bauta guda ɗaya mu'tarifan kana mai yarda bi haƙƙihi da haƙƙin nan nasa la jahida ba kana mai musu ba wahuwa ladhi shi dai wannan tauhidin shine wanda bihil ilahu arsala ubangiji ya aiko rusulahu manzanninsa bihi da shi ya da'una ilaihi su kiran mutane zuwa ga wannan tauhidin awwala da farko wa anzalal kitaba kuma ubangiji ta'ala ya saukar da littafi wattibiyana da kuma bayanai min ajilihi duk saboda wannan tauhidin wa faraqal furqana ya kuma fayyace bayani a cikin alkur'ani wa kallafa allahun rasulal mujtaba sannan ubangiji ta'ala ya dora wa manzan nan zababbe ƙitala yaƙar man duk wanda tawalla ya juya baya wa aba yaki anhu gabarin wannan tauhidin hatta ya kuna dinu Allah ta'ala ya kallafa wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yaki mutane hatta ya kuna dinu har sai addini ya kasance khalisan lahu tsantsa lahu dan shi sirran a koye wa jahran da kuma a bayyane dikuhu kaɗan ɗinsa wa jilluhu da da yawansa mana duk wata bauta da za a yi ta kasance an tsarkake ta ga Allah ta ɓoye ce ko ta bayyane kaɗan ce ma'ana ko kuma mai yawa wa hakaza ummatuhu qad kullifu haka ma al'ummarsa an kallafa musu an ɗora musu biza da wannan wa fi nassil kitabi a cikin nassin alkur'ani wusifu an sufanta su ma da haka wa qad hawatu lafzatu shahada kuma hakika lafazin nan na kalmar shahada hawatu ya tattaro ya kunshi wannan nau'in tauhidi fa haya sabilul fawz kuma wannan tauhidin shine jirgin fito shine hanyar alfawz rabauta wasa'ada kuma shi kadai ne hanyar azurta man qalaha duk wanda ya faɗi wannan kalma ta shahada mu'taqidan ma'anaha halin kasancewarsa yana mai kudurce ma'anarta wa kana kuma ya kasance amilan yana aiki bi muqtadaha da abinda wannan kalma take hukunci da shi to wannan baitin ya kamata shiga cikin baitukan gaba ko wannan dan ma'anarsa tana can ainihin wato gaba da aka ga kenan a cikin waɗannan abiyat da muka karanta malam yana so ya mana fashin baki game da nau'i na biyu na tauhidi wanda ya fassara mana da cewa shine ifradu rabbil arsh shine kadaita ko dayanta ubangijin al'arshi anil nadidi ay anil shariki au musawin shine nadid nadid bi ma'ana sharik au musawin ma'ana kadaita ubangijin al'arshi gabarin abokin tarayya gabarin wani wanda za a daidaita shi da Allah in baka san fassarar wannan kadaita Allah ba to shine ya ci gaba da yima bayani yace an ta'budallah shine ka bautata wa Allah subhanahu wataala ilahan wahidan halin kasancewarsa ubangijin bauta guda ɗaya ba shi da abokin tarayya a cikin ubangijin takasa da allantakarsa kamar yadda ba shi da abokin tarayya cikin sunayensa da sufofinsa domin tauhidin tabbatarwa wanda wannan shine nau'i na biyu din tauhidin tabbatarwa shine mafi girman hujja akan tauhidin nema da kuma nufi wanda shine tauhidul ilahiyya wanda muka karanta a baya da shine ubangiji ta'ala ya kafa hujja a cikin alkur'ani a wurare da dama akan wajabcin ɗayan tashi da bauta saboda akwai talazumi tsakanin tauhidan guda biyu ko nau'ikan guda biyu shi yasa a wani guri ubangiji ta'ala yake cewa qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون أرجو فدن سقل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد فأنا توفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون waɗannan ayoyin kaga sun kunshi nau'o'in tauhidan guda biyu Allah ta'ala ya nuna cewa shi yake azurta mutane daga sama shine yake mallakar ji yake mallakar gani ya fitar da rayayye daga matacce ya fitar da matacce daga rayayye shine mai gudanar da al'amura duk kuma in ka tambayi su waɗanda ma ba su yi imani ba za su iya sallama wa Allah akan haka duk sun yadda Allah ta'ala ya ce to in har kun yadda Allah shi kadai ne mai yin wancan ab- ayyukan a falatin tagun yanzu ba za ku kiyaye dokokin ubangiji ku baututa masa shi kadai ba fadhalikum Allahu rabbukumul haq wancanan ku da ake ta fadar ayyukansa a baya kuma kuka ce shine yayi to shine ubangijin bautar ku na gaskiya fa ma za ba'dal haqqi illa dalal fa anna tusrafun ya kuke da ana karkatar da tunaninku ana bautar da ku har zuwa faɗin Allah ta'ala zuwa abinda muka karanta na karkashin waɗannan ayoyi don haka kaga kenan wannan tauhidi gaba ce mai matukar muhimmanci wanda malam ke so ya sake fito mana da ma'anarsa a cikin baitukan da za mu karanta yake cewa mu'tarifan kuma ya zamanto mai itirafi bi haqqihi da haƙƙin Allah subhanahu wataala akan wato jami'i ibadi la jahidan wa haqquhu alayka haqqun ubangiji akan ka ko shine an ta'budahu ka bautata masa kada ka hada shi da wani a cikin bauta kamar yadda Allah ta'ala ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a sannan a baitin na gaba sai ya ce wa huwa alladhi bihi ilahu arsala rusulahu yad'una ilayhi awwala wa anzala alkitaba wat-tibyana min ajlihi wa faraqa al-furqana mana in baka sake sanin ubangijin da ya kamata a bauta masa ba sai Allah ta'ala wato a cikin baiti na gaba kai sai malam ya ci gaba da cewa game da tauhidin ilahiyya din sai ce allazi bihil ilahu arsala shine dai tauhidin da Allah ta'ala ya aiko rusulahu manzanninsa tun daga na farkon su har zuwa na ƙarshe su kirayi mutane zuwa ainihin wato gare shi a karan farko tun kafin a umarce su su yi kowane irin al'amari shi sa an za ku iya tuna hadithin mu'az da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi cewa fal yakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da haka wannan shine abin da farko ake fara dasawa shine foundation na farko akan sa ake gina dukkan sauran abubuwa da haka malai ya ci gaba da cewa hadha naw'u min at-tauhid hadha an-naw' huwa an-naw' ath-thani min anwa'i at-tauhid wa huwa tauhid al-uluhiyyah au tauhidul ibada shine ake cewa tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada kuma dalilin wannan tauhidi na uluhiyya ko tauhidul ibada shine wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa hadha tauhid huwa alladhi arsala Allahu ar-rusula bihi kuma wannan shine tauhidin da Allah ya aika manzanni da shi liyad'u ilayhi dan su kira zuwa gare shi kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ta'ala ce ba mu aika ba gabaninka daga wani manzo face mun yi wahayi zuwa gare shi cewa yanda al'amarin yake babu wani ubangiji da ya cancanta a bautata masa illa ana Allah ya ce sai ni fa'buduni dan haka ku bautata mun wa min ajlihi anzala Allah subhanahu alkitaba kuma sabida dai wannan tauhidin Allah ta'ala kaga sabida shi aka aika manzanni tun daga annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wannan tauhidin nau'i na biyun da muke ciki akan sa Allah ta'ala ya aiko domin wancan tauhidin na farko ko da ba wahayi mutane da sun sallama sun yadda cewa Allah shine ya halicci sama shi ya halicci kasa shi yake saukar da ruwan sama shi yake azurta shi yake kaza kamar yadda Allah ta'ala ya faffada mana a gurare daban-daban cewa kafirai ma sun yadda da wannan wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah to akan wannan na biyun shi ne mai matukar mahimmanci shi ne mafi girma na a yadda a ɗayanta Allah a bautata masa shi kaɗai ba tare da abokin tarayya ba to diddan wannan tauhidin Allah ta'ala ya aiko wa'annan tarin manzanni sannan kuma ya saukar da littattafai wa faraqal furqana id yaqulu ta'ala wa qur'anan faraqana faraqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila Allah ta'ala ya ce da kuma qur'ani farqanahu da muka yi bayaninsa muka fito da hukunce-hukuncensa ne ta ƙara abu alin nas don ka dinga karanta da shi ga mutane alamu kufin zuwa wani lokaci wanda yake ba lokaci ɗaya ba wadda zannahu tanzila mun dinga saukar da shi saukarwa a yi fassalar ƙur'ana wa bayyana huwa ahkama shi ne ma'ana wa farakal furƙana a yi wa fassalar ƙur'ana wa bayyana ƙur'ana wa ahkamar ƙur'ana shi ne ma'anar wannan wa farakalin kamar yadda ubangiji ta'ala ya fara cikin suratul anfal wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah kuma akan dai wannan tauhidin kaga abu na uku kenan akan sa na farko aka aiko manzanni a kansa aka saukar da alkur'ani aka kuma ci gaba da yin bayani game da wannan tauhidi a cikin alkur'ani sannan kuma a kansa aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya daga ainihin wato kafa game da yakar duk waɗanda suka kishiyanci wannan tauhidin Allah ta'ala ce wa qatiluhum ka yaƙe su hatta la takuna fitna har sai an waye gari babu wata fitina dan ba fitina a duniya sama da hada Allah da ba ta kai fitinar ainihin wato dukkan wata fitina da kake kallo a bayan ƙasa to ta kashe-kashe ta sace-sace ta ainihin dukkan wani laifi da ake yi babu laifin da ya kai hada Allah da wani shi sa Allah ta'ala ya ce wa ya shirka ya kira ta fitina ya ce a yaƙi mutane har sai ya zama babu wata fitina karka ɗauka fitina ba kashe-kashe ba ka a kawai a zama ba a shirka wa ya kuna dinu lillah kulluhu lillah addini gaba ɗaya ya zamanto Allah ake bautatawa kuma a hadithi ma akwai hadithin Abdullahi dan Umar umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala hadisi na takwas da muke karanta cikin arba'un an-nawaw wa hadha at-tauhid tauhid al-uluhiyya wannan tauhidin shine tauhidul uluhiyya kad ishtamala alayhi lafzatu shahada domin tauhidi ne da lafazin nan na kalmar shahada duk ta kunsu a cikin wannan tauhidin kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah allati hiya dariqul falah wanda wannan kalma ita kadai ce ta farkin rabauta wasa'ada ita kadai ce ta farkin samun arziki fiddarai a duniya da lahira liman akan rabiha da duk wanda ya tabbatar da wannan kalma wa amina bi muqtadaha ya kuma yi aiki da abin da wannan ainihin wato kalma take hukuntawa wa hadhihi kalma man qala hadi lisani wannan kalma kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wanda ya faɗe ta bi lisani da harshensa mu'taqidan ma'anaha ya kudurce ma'anarta bi qalbihi a zuciyarsa amilan bi muqtadaha yayi aiki da abin da take hukuntawa bi jawarihi da gabansa wa multaziman kuma ya zamanto ya lazumci ainihin wato wannan kalma ko multaziman bi shurudiha ya zamanto ya lazumci sharuɗanta allati sata'ati wanda sharuɗan nan za su zo nan gaba wa mata ala zalika kuma ya mutu akan haka kanat lahu najatan yawmal qiyamah wannan kalma sai ta zama masa jirgin fito ranar tashin alkiyama baitukan sun fito ko to za mu karanta baiti na ƙarshe sai mu shigar da shi cikin waɗannan dan ma'anarsa tana cikin wancan abin nan man qalaha mu'taqidan ma'anaha wa kana 'amilan bi muqtadaha في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنذير جل عن الشريك والنذير وبشروط سبعة قد قيدت وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول والانقياد قدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وفقك الله لما أحب
malam ya ce man kala duk wanda ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah mu'taqidan ma'anaha yana mai kudurce ma'anarta ba kawai ta faɗata a baki ba a'a yana faɗinta tare da kudurce ma'anar da ta ƙunsa a zuciyarsa wa kana kuma ya kasance amilan yana aiki da gaɓoɓinsa bi mukuta zaha da abin da kalmar ta ƙunsa take hukunci da shi kar ya zama to gashi a bakin mutum yana faɗar kalma amma aikinsa yana warware ta na fata an fahimta da aka karka ɗauka cewa faɗinta kawai shine ainihin wato tsira ka faɗa ka ƙudurce ka kuma yi aiki da ma'anarta to shine sai malaiki ta duk wanda ya faɗe ta yana mai kudurce ma'anarta kuma ya zama yana mai aiki da gabobinsa bi muqtadaha da abin da take hukunci da shi fil qawli cikin maganganunsa wal fi'l da ayyukansa wa mata mu'minan kuma ya mutu yana mu'mini yub'athu to za a tashe shi yawmal hashri a ranar taruwa najin yana mai kubuta aminan yana cikin abinci aka duk wanda ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya ta hanyar furta wannan kalmar da ƙudurce ta da aiki da ita cikin zantuttukansa na yau da kullun da ayyukansa na yau da kullun kuma Allah ya taimake shi bai ja da baya ba ya doge a kanta ya ci gaba da tafiya kai har Allah ta'ala ya zara numfashinsa kai wannan za a tashe shi ranar taro ranar tattara mutane yana mai samun kansa a cikin waɗanda suka tsira yana mai samun kansa a cikin amintattu Allah ta'ala ka samu a ciki fa inna ma'anaha alladhi alayhi dallat yaqinan wa hadat ilayhi yake cewa fa inna ma'anaha domin hakika ma'anarta alladhi dallat alladhi alayhi dallat wato hakika ma'anar da take nuni akai yaqinan wato kuma ta hanyar sakankancewa wahadar ilaihi take kuma shiryarwa zuwa gare shi ma'ana yana so gaya maka abinda wannan kalmar ma'anar da take nuni a kai sannan mai take shiryar da kai zuwa gare shi shi sai ce fa'inna ma'anaha domin hakika ma'anar wannan kalmar allazi alaihi dallat wadda take nuni a kai yaƙinan kuma nuni na yaƙini wahadat kuma take shiryar da mutum ilaihi zuwa ga wannan abun allaisa bil haqqi ilahun yu'badu abinda take nunawa abinda take shiryar da kai shine ka sani allaisa bil haqqi ilahun yu'bad ma'ana laisa ilahun yu'bad babu wani ubangijin da ake bautatawa bil haqqi bisa cancanta illal ilahul wahidul munfarid sai al sai wato ubangiji alwahid makadaici almunfarid wanda kuma ya kadaita bil khalqi da halitta war rizqi da arziki wa bit tadbiri da kuma gudanarwa jalla ya girmama an shariki gabarin abokin tarayya wan nadhiri ya girmama gabarin kini subhanahu wataala da aka bai cikan ka duba ma'anar tana ɗan shiga cikin wata kagan ka ɗauki fa'inna ma'anaha alladhi alaihi dallat yaqinan wa hadad ilaihi to sai ka shiga baitin gaba sai baitin nan sama ya sake fitowa ma'ana haƙiƙa ma'anar da wannan kalmar take nuni zuwa gare shi nuni ne yaqini kuma take shiryar da kai zuwa gare shi shine babu wani abun bautawa bisa cancanta illa ilahul wahidul munfarid illa ilahul wahid sai ubangiji wanda yake makadaici sai ya sake gaya ma wanne ne ubangiji makadaici al munfarid bil khalqi wanda ya kadaita da yin halitta mana babu wani wanda ya halitta sai shi war rizqi kuma wanda ya kadaita da arziki shine mai arziki kuma duk wanda ka gani da arziki kowane irin nau'i na arziki shi ya azurta shi wa bitadbiri kuma shine wanda ya kadaita da gudanar da halittarsa babu wanda yake taya shi wannan aiki na gudanar da halitta yanda yake so ta gudana haka take gudana jalla ubangijin da yake da wannan irin sufa yake da irin wannan aiki kai jalla ya girmama ya burin kasa alishariki gabarin tara shi da wani mai irin wannan aiki mai irin wannan zuba shi kadai to ya girmama gabarin abokin tarayya wannaziri ko tamka babu wanda ya tamkarsa ko ya kama da shi ko za ka daidaita shi da shi babu wa bi shuruɗin saba'atin qad qayyidat kamar yadda malai ya gaya mana cewa wannan kalma karka ɗauka faɗinta a baki kawai shi yake da bukata da za ka ɗauka kai ta yin zikirinta kai ta faɗarta kana tsalle kana faɗuwa a'a ya zamanto ka faɗe ta ka ƙudurce ta gaɓoɓinka suna gaskata abinda bakinka ya faɗa zuciyarka ta ƙudurce kar a ga mutum yana shirka kuma an jima yana la'ilaha illallah a ga mutum yana roƙon wani allah in an jima kuma ya ce la'ilaha illallah mutum ya je yi wasu kabari sujada an ji ba ya ce la ilaha illallah mutum ya fada a gaban wani abin halitta ya masa sujada ya dauki dukkan haƙoƙin Allah ya bashi kuma sannan ya ce la ilaha illallah mutum ya wulakanta ma'aikin Allah kuma an ji ba ka jina Muhammadu Rasulullah wannan wannan tufka da warwara ce tufka da warwara ne shi yasa dan a tantance ma tsakanin musulmi na kware da na bogi da na jago to kar ka dauka dan kawai kaji mutum yana la ilaha illallah kadai za ta mai da shi musulmi sai ya yarda da ita a zuciyarsa kuma sai ya yi aiki da abin da take bukata ba zai yiwu ba kana ce la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah kuma kana roƙon wani abu da ba a roƙon kowa sai Allah kana roƙon wani kana tsoron wani mahalukin da ba a ba a yi wa mutum irin wannan tsoron sai Allah kana jin irin wannan harka ko kana jin cewa akwai wani mai azartawa ko mai talautarwa ko wanda in baka bi shi ba ko ya fushi da kai ka shiga uku zaka lalace ka barbalce ba Allah ko kuma ka dinga jin cewa ko wani mahaluki wanda in ka bi shi ya wadatar ko baka bi manzon Allah ba ka da matsala kuma an ji ka in an jima a ji ka kana ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ila hadda kida da rawa ina fata an gane to shine sai malai yake cewa bi shurudin sab'atin qad qayyidat akwai sharuɗa guda bakwai kadu ƙuyyidar da aka dabaibaye wannan kalma da aka ba za ta zama karɓaɓɓiyar kalma ba sai waɗannan sharuɗan guda bakwai sun tattaru sun haɗu idan ka cika sharuɗa guda shida ba ka cika sharaɗi na ɗaya ba to waccan la'ilaha illallahun da mutum ke faɗa to iyakanta kenan iya fata baki ba ta je zuci ba kuma irinta ba irinta Allah ta'ala yake so irin la'ilaha illallahun da Allah yake nufi yake so shi ne a ga cewa lallai kam ba ka bautata wa kowa da gaɓoɓin da ba wanda ya yi maka so sai Allah kuma a ga ba ka bautata wa wani abin halitta da waɗannan gaɓoɓin sai ubangijin da ya halicce su shi ne la'ilaha illallah ta zama ta gaskiya sannan a ga ba ka sallamawa ka yi biyayya ido rufa ga wani mahaluki sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baka yadda baka aru wata ibada daga wani mahaluki sai ma'aikin Allah baka yadda wani ya jagorance ka ba ya koyar da kai addini ya kai ka aljanna sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle Muhammadur Rasulullah dinka daga sai kake to dan haka sai malai ce wa bishurudi da wasu sharuɗa sab'ati kuma sharuɗan nan guda bakwai kad haqiqa qayyidat wannan kalma tana cikin waɗannan sharuɗan an dabaibaye ta wa fi nususil wahayi haqqan waradat a cikin nusus nassosi alwahayi da wahayi ya dinga sauka da wannan nusus din haqqan waradat haƙiƙa sun zo wayannan sharuɗan sun zo haqqan da gaske a cikin waɗannan nusus din sai yake cewa fa innahu domin yanda al'amarin yake lam yantafi qailuha bin nuduki lam yantafi qailuha wai mai fadinta ita la ilaha illallah muhammadur rasulullah din lam yantafi ba zai amfana ba bin nuduki in dai iya furta ta kawai tsaya ya kwan yana faɗinta ya wuni yana faɗinta iyakacin ta baki abinda yake faɗin shi ma a zuciyarsa bai yadda da wannan ba gaɓoɓinsa ma suna ƙaryata abinda harshensa yake faɗa to sai malam yake cewa wanda iya faɗinta kawai yake a fatan bakinsa to ba za ta amfane shi ba haithu illa haithu yastakmiluha sai inda ya cika waɗannan sharuɗan guda bakwai da aka bude kunnan ka ji waɗannan sharuɗan dan kar a samu aka sai kai ma ko baka cika su sharuɗa ne guda bakwai shuruɗu la ilaha illallah sai sun cika sun kammala sannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta kammala ana samun ɗaya ya fandare ya bauɗe daga cikin shuruɗin nan to kamar ma'anar la ilaha illallah da muhammadun rasulullah ba ta cika ba na farko al'ilm wal yaqin wal qabul nan a wannan baitin mun samu guda uku yace al'ilm san wal yaqin da sakankancewa wal qabul da karba na hudu wal inqiyadu da miƙa wuya fadir ma a ƙuru ka san wannan abin da nake faɗa wasidiku da gaskiya wal ikhlasu da tsarkin zuciya wal mahabba da ƙauna wa faƙaƙan lamu Allah ya datar da kai lima a habba ga duk abin da yake so bayan mala ya kawo ma sharuɗan nan guda bakwai sai kuma ya yi addu'a ya ce Allah ya maka muwafaka ya datar da kai zuwa ga abin da shi Allah yake so idan muka koma al'il bi ma'anaha na fiyan wa isbata kaga shaidu da sai an je makaranta ba maganan malam abdurrahman al'akadari ta tabbata awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani farko ya ce ka inganta imaninka kaga dole sai mutum ya je makaranta ka zo ka karɓi kalma ka musulunta ba tare da ka san me ta kunsa ba me ma'anarta me ta kore me ta tabbatar dan kar ka zo ka yi yin gausa kar ka zo ka dinga yin tufka da warwara baka sani ba ga kalma kana ganin kamar ka shiga cikin musulmi ne kai ka zo ka tafi a haka rayuwar ta kare sai ka je ka tarar ashe ba akan hakikanin kalma ka domin ka kore wani abu a cikinta kuma sai aka samu abin nan da ka kore kuma kana yinsa ka tabbatar da wani abu a cikinta kuma sai aga abin da ka tabbatar kuma ba ka yinsa tukka da warwara ke shi sa sai ka san me wai wannan la'ila illallah alagafa ta malam komai karancin karatun ka ko da ba ka iya hurubul ijaiya ko da hausa ne ka je a yi ma fashin baki mai la'ila illallah cikin kar ka ɗauka kai dan musulmi ne iyayenka musulmai ne kakanninka musulmi ne sai ka san wa'annan sharuɗan guda shida ka cika su ka yi aiki da su la ilaha illallah za ta yi amfani to ka gaya mu ba wani uzuri cewa kasuwa aiki a'a neman namaki ya sa baka san mahalicinka ba kana ta faɗa kalma kullum za ka faɗe ta kila a sallah amma baka san ma'anarta ba a to wannan yana daga cikin sharaɗin al'ilmu bi ma'anaha ka san ma'anar la'ilaha illallah Muhammadun Rasulullah nafiyan wa isbata ko tabbatarwa da kuma korewa domin akwai abin da ta kore akwai kuma abin da ta tabbatar domin ka ce la'ilaha babu wani abin bauta illallah kaga la'ilaha nafiyan kenan nafiyan jami'a ma yi ubadu min dunillah iya wannan gabar da kana cewa la ilaha to babu wani mahaluki da za a bautata wa babu shi illallah musbita lil ibadati lillah ka tabbatar da cikakkiyar bauta ga Allah ka faɗa a cikin wannan kalmar ba za ka risina wa kowa da sunan ibada ba ba za ka yi wa wani sujada ba ba za ka bautata wa wani ba sai Allah dan ba wanda ya cancanta a yi masa wannan ibadar sai Allah shi ne ka san ma'anar ta kenan in an tambaye ka shin wai wannan kalmar da kake faɗa la ilaha illallah kamar tana da bangarori guda biyu akwai nafiyu akwai isbat a ce to me kuma nafiyu da isbat a ce to ka kora wani abu ka tabbatar da wani abu alaga mata malam me ka kore kai shuru to me ka tabbatar kai wannan karatu ala gafa ta malam ni yau ba ni taba jinsa kaga ai kana da sauran aiki saboda haka dole ka tashi tsaye ka je makaranta ba ce akai sai ka zama mashahurin malami ba amma dole ka kore wa kanka jahilci ga furudul a'yan abubuwan da suka zama dole wani baya daukewa wani dole ka tashi ka san su shi yasa malam mai ahalari tun kana dan karami ya ga ma wasi kai ka daina zuwa islamiyar aka sauke littafin baka nan kuma shikenan ka shiga harkokin rayuwa amma in ba haka ba ce aka yi awwalu ma ya jibo alal mukallafi sai ce tashihu imani farko ka inganta imaninka ya za ka inganta imaninka ba ka zuwa makaranta ya tashihul iman meye imanin menene yake zama cikas da matsala ga imani ya za ya inganta imanin ba ya kaje makaranta ba na gamata ba sai kin je makaranta ba ka yadda ba a damfare ka ba ka yadda ka zama kidahumi ba gidaje ba a harkar duniya amma a harkar lahira ka yadda ka zama dumbu ka yadda ka zama baka san komai ba addini kuma ko a jikinka ka je duk karatun nan na zamani ba in ma watakin da ba kai ba turanci ba wani bature da zai zo ya yi turanci baka ji ba amma ɗanka yanzu zai kure ka a yan ba ɗan ƙaramin littafi da ake koyarwa na larabci baka yi ba kuma wannan ba abun kunya bane ba komai kana karatu kana kana karanta fatiha danka yana ba abu ba ba ba daidai bane amma an bashi homework kai kake zama kai masa na makarantar boko a gida amma homework na islamiya homework na islamiya zai dai wallahi a koma wajen ya sai ko kuma Allah ya ce maka da yake yanzu mata na gane ma suke su danna maza a harkar karatu ko islamiyu ka ji za a gani sai ka kuma yanzu ne za a ga yarinya za ta iya zuwa haya institution ta dawo ta sako hijabi ta tafi makaranta amma ya gama ya yi kandin ya fara zuwa haya institution kuma ya saka uniform ya zo makaranta allah ya huda a yi dan abin da aka samu an samu allah ya amfana an samu na sallah in an yi magana ya ce ya samu na sallah to an yi sa'a ita din ta dan yi ido a karatu to ita ce za ta zo a ta nuna yaro da haka da an zo dai na islamiyya ne sai ko wajen babu ka a dame da je ka can ta koya ma to ka gaya mun yadda za ka san ma'anar la ilaha illallah ba ka zuwa makaranta bayan mai ahalar ya gaya ma ka sai ce thumma ma'arifatu ma yuslihu bihi farda ainihi ka ahkamis salati wa taharati wa siyam ka gaya mu wa zai dauke ma wannan za ka je kai fitsari wani ya je shi kuma ya kama ruwa ba shi ya fitsarin ba dole za ka kama ruwa kai za ka yi tsarki janaba za ta kama ka wani ya ma wankan janaba ne shi za ka ce wa'annan farillan na ainihi wa'anda dole su dole ka sani akwai abubuwan da suke ma'alumin min addini bi darura tilas ne mutum akalla basic abubuwa ne da ya kamata ya san su a addini jahiltar su ba zai taba zama hanzari ba musamman a rayuwa irin ta yanzu da karatu ya shiga har ƙauyuka kafofin watsa labarai ga sunan karatu kana zaune a social media karatu ga nan ana ta yi Allah ya samu dace ubangiji ta ala ce fa'alam annahu la ilaha illallah fa'alam shine hujjar malam ta cewa ba sai fa kai karatu zaka gane wannan ɗaya daga cikin sharuɗan nan na ilimi ka san ma'anar la ilaha illallah ka san me ta kore me ta tabbatar don in ka tashi kai ma ka kore abinda ta kore a aikace ka kuma kudurci abinda ta kore nan a zucinka zuciyarka sannan ka tabbatar da abinda ta tabbatar a aikace kuma ka tabbatar da abinda ta tabbatar nan a cikin kokon zuciyarka don Allah ta'ala ma ce fa'alam ka sani ba ce kai kawai ka zo ka kama sallah ba alam ka je kai karatu aka ce fara yin karatu shi yasa farkon abin da wahayi ya fara sauka da shi ma ikrari kai karatu addinin musulunci addinin karatu ne ba addinin zama bane ba a karatu addinin karatu ne shi yasa ya sauka da ikra kuma anan ma Allah ta'ala kafin ka bauta masa sai ce ba alam ka sani annahu yanda sha'anin yake yanda al'amarin yake la ilaha illallahu babu wanda ya cancanta a bautata masa sai Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum sharadi na biyu al yaqin bayan ka san ma'anar wannan kalma ka san me ta kore ka san me ta tabbatar al-yaqin kuma ya zamanto ilimi ne irin na yaqini al-munafi lishak wanda kuma ba kokonto a ciki kar kuma ya zama ilimin dan kadan kai baka gama gane wancan ilimin gaba farkon ba ta yanda wani yazo ya saka a gaba ya fare ma tambayo kace to ni ma dai wallahi kuma ka dan samu shakku ba ni ma na ce na kore to kuma dai sai nake ganin a kore duka to kaga ashe kai ma ilimin ashe ba na yaqini ba an fahimta shi za a wannan karan a wannan gabar ko azzannur rajih ba so yaqini ilimi irin na yaqini zaka bautata mahaliccinka amma kana shakka zaka dayanta mahaliccinka amma kana raba daya biyu kana jin i haka din ne ko kuma a'a a dan iya dan kwana dan rabe ko kuma Allah ne ya jarabce ka da wata musiba ka iya zuwa wajen malam gobe da nisa ko da ki a tuba kaga ashe ba yaqini da haka sai an samu ilimin ya zamanto kalmar yadda ka ce ka yarda ba wanda ya cancanta abota masu sai Allah to ya zamanto ilimin sanin da kai mata sani ne na yaƙi wanda babu kokonto a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadithu muslim yace ashhadu an la ilaha illallah wa anni ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakkin fihima illa dakhala al-jannah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah shaidawa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah kuma hakika annabi Muhammadu manzon Allah ne la yanqallahu bihi ma abdu babu wani bawa da zai haɗu da Allah madaukakin sarki yana mai yadda da waɗannan kalmomi yana mai furta su yana mai aiki da su gaira shakin fihima ba tare da yana kokonto da raba ɗaya biyu ba a cikinsu illa da khalar janna face sai ya shiga aljanna in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na uku qabulun qabulu muqtadaha bil qalbi wal lisan an ce al ilm al yaqin sai kuma al qabul ka zamanto kuma ka ka karbi muqtadaha abinda take hukuntawa bilkalbi da zuciya sannan kuma wa billisan da kuma harshe da kaga daga cikin abin da ake nema a wajen ka akwai alkabul lima limaqtadhu hadhihi alkalima ka zama ka karbi abinda wannan kalmar take hukunci ta yanke duk wata bauta ta yanke kaza ta dace alaka iri kaza sai alaka iri kaza duk abinda ta yi hukunci da shi ta ce shi za a yi to ya zama to ka karba kuma karbar bilkalb wal lisan ubangiji ta'ala ce uhushurul ladina zalamu wa azwajuhum ma kanu ya'buduna min dunillah fahaduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun har izuwa fadin Allah ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun kaga bas karwa bace in an ce da su la ilaha illa Allah yastakbirun ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون kaga ashe ba karba su kai ba da ko an samu ilimin an samu yakinin to kuma sai an karba an bayyana sannan na hudu halin kiyat bayan an karba kuma mi kauya kar kuma a zo a ita ta tafurza da mutum a kawai sallama mai kauya ma'ana ka miƙa wuya lima dallad alaihi ga abinda wannan kalma take nuni a kansa shi ne walin ƙiyalu lima dallad alaihi Allah ta'ala ce wa man yuslim wajahahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wa ila Allah aqibatu al umur ai wa man yanqad ila Allah wanda ya miƙa wuya ya jawo ya yi saranda wa Allah maɗaukakin sarki wa huwa muhsinun alhalin yana mai kyautatawa muwahidun yana mai ɗayanta Allah faqad istamsaka bi la ilaha illallah ita ce al-urwatul wuthqa haƙiƙa yayi riko da la ilaha illallah sai ka sallama wa Allah sai ka miƙa wuya total submission haka su ma da turanci suka ce ka tattara gaba ɗaya ka miƙa wuyanka sai yanda mai halitta yayi da kai shi ne ma'ana alinkiyadu lima dallar alai wasidu da kuma gaskiya almunafi lilkazi wanda yake kore karyatawa wa huwa an yaqulu hasidikan min qalbi shine mutum ba da munafurci ya faɗa ba wallahi da gaske ya faɗa a zuciyarsa yanda kuka ji yana faɗin la ilaha illallah wannan har kokon zuciyarsa haka yake yuwadi qalbahu lisana zuciyar tasa tana daidai da da harshensa ba za a samu bambanci ba nan harshensa abin da yake faɗa can cikin kokon zuciyarsa kuma sabani shine asidik gaskiya yanda kake jin kalmar la ilaha illallah wallahi haƙoƙon zuciyarsa haka take ubangiji ta'ala ya ce alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'laman fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah ta'ala ce sai yayi jarabawa dan ya tantance su waye waɗanda suke da gaske suke a imanin nasu kuma Allah ta'ala ya ware makaryata ta hanyar jarabawa Allah ta'ala ce ta nan zai tantance suwaye wa'anda kalmar nan yadda suke fata ta zuciyar sa ga take suwaye wa'anda iyakar ta fatan baki bata shige makogoro ko balle ta zuci daka saboda hadithin Anas dan Malik mamu Anas dan Malik ya ruwaito hadithi marfu'i Allah ya kara masa yadda yace ma min ahadin yashhadu Allah ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahu Allah 'ala an-nar Bukhari da Muslim suka ruwaito hadithi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum da zai kalma shahada ya tabbatar da ba wanda ake bautatawa sai Allah kuma ma'ai annabi muhammadu bawan allah ne manzansa ne sidikan da gaske min kalbi a zuciyarsa haka a tun daga zuciyarsa haka abin yake illa harrama allahu ala nar face sai allah ya haramta masa shiga wuta da haka wannan shine sharadi na nawa na biyar ya zama mutum da gaske ke faɗin kalmar nan ba don tsoro ba ba don munafurci ba ba don a gane a zahiri kamar yadda munafukai suke fada su fada a zahiri kuma a zuciya su ba haka ba ne na shida al-ikhlas to ko da ka cika waɗancan sharuɗa ga ilimi ga yaƙini ga karbuwa ga miƙa wuya ga gaskatawa amma kashi riya kake ba da ikilasi ba Allah baya so la ilaha illallah ta rushe in za ka dinga faɗin ta ba da ikilasi ba shi ma an sake samun matsala shi sa dole sai an samu mai al-ikhlas al-ikhlas li qawlihi ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din Allah ta'ala so fadan shirka kawai yake Allah baya so kuma in ya shiga in ta shiga cikin aiki virus ce shirka komai ‘yan misisiya tana shiga cikin aiki ya tashi daga aiki da ko da ka san ma'anar la'ila illallah ka san mai ta kore ka san mai ta tabbatar ka yi yaƙini da ita ka yarda da ita ba shakka kake ba sannan kuma ka karɓe ta ba kama yadda ita ba sannan kuma ka miƙa wuya ba ka jayayya sannan kuma ainihin wato na biyar ka gaskata ba wai da ƙarya ba ka yarda amma kuma kash shedan ya yi maka illa guda da ya shigar da riya duk bautar gashi dai a zuciyarka kayan da Allah kake wa amma kuma kana son mutane su yaba domin iriya ita ce kai aiki wanda ake yin sa dan Allah kuma kai dan wani ya gani amma suka ce idan kai aikin kirki mutane suka san suka ji kai aikin kirki suka yaba ka ji dadi wannan ba komai amma ya zama mujarradin ai mujarradin aikin naka dan a yaba to shine riya ina fatan gani don haka Allah madaukakin sarki yana so a tsarkake ibada gare shi kamar yadda mun karanta wannan aya fa'budillaha mukhlishan lahu din kalma ta karshe al-mahabba li hadhihi al-kalima ka dinga kaunar wannan kalma ta la ilaha illallah ko a bacci ka ji ta ka ji wani farin ciki ka ji dadi ka dinga kaunar wannan kalma wa maqtadathu ka dinga kaunar abinda wannan kalma ta kunsa da abinda take hukuntawa ka dinga san wannan abu domin ubangiji ta'ala ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah ba masu tsananin san Allah irin mu'minai to kuma wannan kalma kalma ce ta kadaita ubangijin halitta da dayanta ma'aikin Allah da biyayya kai wannan kalma ta cancanta a sota to cikin sharuɗan la ilaha illallah guda shida guda bakwai ka dinga kaunar wannan kalma ba kaunar kaɗai ba ka kaunaci dukkan abin da take hukunci a kansa da abin da take nuna saboda ka'idar Allah ta'ala ya siffanta mummune cewa masu tsananin kaunar Allah su ne mummune wallazina amanu waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah su suka fi kowa tsananin kaunar Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ka sa mu zama masu tsananin kaunarka Allah madaukakin sarki ka azurta mu da cika waɗannan sharuɗa na la ilaha illallah muhammadur rasulullah guda bakwai abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika